وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الفرح بالنجاح في ميادين الحياة أو التفرج أمرا فطريا ينسجم مع طبيعة النفس الإنسانية ولا يمكن نفيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ويمكن أن يكون الفرح عبادة إذا أجري على حدود الشرع وقرن بشكر المنعم الموفق المعين قال تعالى فما من نعمة فما بكم من نعمة فمن الله الأصل في هذه الحفلات الإباحة بشروطها لكن من المؤسف أنه طرأ عليها منكرات ومحرمات شرعا وأقلا والله المستعان ومن منكرات حفلات التخرج ما يكون فيها من إسراف وتبذير ومباهاة في المأكولات والمشروبات والتجهيزات وأماكن إقامة الحفلات قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ومن منكرات حفلات التخرج ما يكون فيها غناء وموسيقي كأنه يجعل كأنه يجعل مسيرة الخريجين مصحوبة بالموسقي وهو محرم شرعا قال عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري قال ابن تيمية رحمه الله مذاهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام وقال الألباني اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها ألا يخشى المتهاونون بالغناء من لعنة الله في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ور ور ورنة عند مصيبة رواه البزار وصححه الألباني ومن منكرات حفلات التخرج عند الطالبات ما يكون من لبس لباس عار أو ضيق أو جعلها مرسومة ومصورة بعد أن كانت خالية منها ويزداد الأمر سوءا إذا اقترن بتصوير لا يؤمن انتشارها ومشاهدتها من قبل الرجال وقال قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ومن منكرات حفلات التخرج ما يكون فيها من سهر وبالتالي يمنع من الاستيقاظ من من استيقاظ لصلاة الفجر جمعوا بين الفتنتين نسأل الله السلامة والعافية إن تضيع الفرائض دائما مناقض لشكر المنعم قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن منكرات حفلات التخرج مصاحبة كل ما هو من عادات الكفار من كلمات وألبسة وأفعال وسلوك لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أبو داود معاشر المسلمين أفلات التخرج المشتملة أفلات التخرج المشتملة على منكرات ومحرمات لا يجوز حضورها ولا تأييدها بل الواجب إنكارها ومقاطعتها وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والواجب على الآباء والمدرسين والطلاب التحلي بقيم إيمانية والأخلاقية والسلوكية ويشعر بأنها سبب البركة في العلم والعمر والسعادة في الدين والدنيا وإذا سلبت سلبت الخير بأكملها نسأل الله السلامة والعافية ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أهلا وأنا مسلم وأسأل البركة من أجل وجاء الله سبحانه وتعالى أولا من الجمعة يومنا بطيب وتنصفر hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiransa wanda ya daidai ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Satin wannan kwakwa ta mu ta yau shi ne bikin yayan ɗalibai. Abin da ya sa na zaɓi mu ba da gudunmuwa wurin jaddada shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin waɗannan al'amura ganin wannan al'amura ya zama jiki da tsoka ga al'umma. Daga kwana goma zuwa shekaran jiya, daga bukunkunan yayin ɗalibai wanda aka gayyace ni, da wanda na wuce na ga ana yi, na ga bukunkuna sun kai guda shida ko bakwai. To kuma banda waɗanda za su zo a kwanakin da suke zuwa, ya dai riga ya zama ɗabi'a cewa a ƙarshen shekara to akan ta gabatar da bukunkuna na yayan ɗalibai. To bai yiwuwa a ce bukunkunan yayan ɗalibai ba shi da hukunci a cikin shari'ar musulunci. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Domin ƙa'idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana Kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Da sallata da yanke yanke na da rayuwata ga baki ɗaya da mutuwata ta Allah ne. لا شريك له كما الله بيدعي الشارع أشكيبا وبذلك أمير يشي هكذا أفا أمرتين وأنا أول المسلمين ومني فرقا من ميك ويا غدوكو تين الله سبحانه وتعالى أدكو أمين أبو بواد أكاكاو تسلى ديانكا درايوا دمتوا to gabaki ɗaya zan miƙa ta ga Allah ba ni da wani wayo ko dabara sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ni To idan mun lura da kyau, za mu ga cewa bukunkuna na yayan ɗalibai ya riga ya zama jini da tsoka a cikin al'umma. Wannan kuma al'ummar ba al'umman Najeriya kaɗai ba, al'umman ƙasashe daban-daban suna yin bukunkuna na yayan ɗalibai. Amma mu abin da muke gani kuma a Najeriya musamman a arewacin Najeriya akan yi bukunkunan yayan ɗalibai tun daga ‘yan pre-nazareth akan yi bikin yaye su har a je primary, har a je secondary, har a je jami'a. Waɗansu sun gama digiri akan yi bikin yaye su. Waɗansu ma masters suka gama, waɗansu ma PhD suka gama, wani lokaci za ka ga makarantun su suke shiryawa. Jami'a takan shirya yayin ɗalibanta, takan haɗa shekara ɗaya biyu ta yaya ɗaliban abin nan abin nan PhD da masters da digiri duk jami'a sukan yi wannan makarantun secondary sukan yi wannan makarantun primary sukan yi wannan don haka ko dai makaranta ta shirya ko kuma family za ka ga galibi iyaye sukan shirya wani biki sai dai wanda addini suka kwankwaɗi addini sosai sukan kira shi da sunan walima waɗansu kuma sukan kira shi kawai fati waɗansu sukan kira shi da duk sunan da suka ga dama wani lokaci kuma ɗaliban ya su ya su ne idan sun gama karatu ko sun gama NCE ko sun gama diploma ko sun gama digiri ko sun gama masters sai su shirya ya su ya su cewa to ya za a yi mu yi biki na nuna farin ciki da kuma ainihin wato godiya akan wannan ni'ima ta gama wannan marhala wannan mataki na karatu gashi za mu je wani mataki ko kuma dai akalla dai mun je wani mataki na kololuwa. To duka akan sami irin wannan. To amma yana da kyau mu fahimci cewa shari'ar musulunci kullum ba tana kishiyantan farin ciki ba ne, ba tana fa- kishiyantan walwala da nuna jin daɗi ba ne. Bal shari'ar musulunci ta zo ne ta shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane, ta shigar da walwala da nishaɗi da jin daɗi da zama da masoya da ɗaya da kewa da masoya. addinin musulunci yana son zuciyar ɗan adam ta huta ce walwala ba tana fatan ta kuntata maka bane qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wata'ala yana son mu yi farin ciki da irin ni'imar da ya bamu mu ji daɗi da ni'imar da ya bamu kuma ballantana ga ayan alqur'ani mai girma tana cewa qul inna salati ونسك أبا والنبا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأنيني يئسا يهرم اللي كان الرايوة gabayin Allah wane ne ise wannan da sauran daɗaɗen abubuwa na rayuwa Allah ce mun tattali wannan ne domin masu imani amma ranar tashin alkiyama su kaɗai za su haɗe ta da ita. A duniya suna iya tarayya da kafirai, amma ranar tashin alkiyama su kaɗai za su kaɗai ta da daɗi da jin daɗi da walwala da annashuwa da sauran ƙyalƙyali. To da har kullum addinin musulunci ba yana faɗa ne da jin daɗi ba, ba yana faɗa ne da biki ba, ba yana faɗa ne da walwala ba, sai dai tilas walwala da farin ciki a kuma gudanar da shi a iya inda shari'ar musulunci ya shar'anta. Sannan kuma idan aka, aka gudanar da shi akan wannan turba, aka kiyaye sharaɗansa, aka kuma haɗa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zuciya tana godiya ga Allah, harshe na furtawa, gaɓuɓɓa kuma ba su kangare ma Allah ba. Ya nuna an yi godiya kenan, to a wannan lokaci farin ciki da walwalan nan da ake yi ma ya zama ibada. Saboda mene? saboda duk abin da aka gwama shi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci ya zama ibada inda an kiyaye iyakoka na shari'a domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka ganta Allah ya maka to daga Allah take ba daga wani Allah take ba kuma tana da buƙatuwar ka gode ma Allah akan ta wajtaj'aluna rizqakum annakum tukazzibun abin ban takaici sai mutane Allah ya musu ni'ima sai kuma su ɗauki godiya ni'imar su kai ta zuwa ga wani Allah. To shi Allah subhanahu wata'ala yana son idan ya yi ma bawa ni'ima to lalle lalle ya gode masa. Yan gwana musulmi mu gane cewa ire-iren waɗannan bukunkuna da muke yi na yayan ɗalibai a kowane irin mataki na karatu al'asul shi ne wannan abin halafin ba haramun ba ne. Ba za a bugi jiki a ƙirji a ce wannan abin haramun ne yin bikin yayan ɗalibai ba ba za a faɗa haka ne ba. sai dai a kiyaye sharaɗai. Menene sharaɗan? Ya kasance duk wani abin da shari'a sai Allah wade da shi, to an nisance shi a wurin wannan biki. Ya kasance ba a ɓata lokaci da yawa ba, saboda ɓata lokaci da yawa shi kuma a cikin abin da yake halal wannan abin tuhuma ne a shari'a. Ya zamto babu cakuɗe ɗaya ne tsakankanin maza da mata, da maza da mata an koma kaman abu ɗaya. maza suna shiga cikin mata, mata suna shiga cikin maza, wani lokaci ma Allah ya kyauta har daga ana gaggaisawa ana musafa da sauransu. Sannan kar a tozarta dukiya ta yi yawa, za a yi biki na irin waɗannan yayin ɗalibai, to wani lokaci sai ka ga an tozarta dukiya, dukiyan da ya kamata a aje a amfanar shi wata biyu uku hudu ana amfani da shi. za a iya buga littattafai za a iya ɗaukar nauyin ɗalibai a rana ɗaya kawai a jiki sai a salwantar da miliyoyin kuɗi wannan shari'ar musulunci ba za ta goyi bayan wannan ba ko kuma a cikin waɗannan bukunkuna sai ka ji ana faɗin waɗansu kalmomi na batsa ko na rashin kunya ko na rashin mutunci ko dai ɗaliban ya su ya su musamman wannan ya fi faru a cikin ɗaliban ya su ya su a riƙa wani namiji yana yana raha da wata yana gaya mata waɗansu kalmomi ko dai na soyayya ko kuma kalmomi na baka na rashin kunya na rashin mutunci ko kuma makarantar ta shirya wani abu wanda akwai rashin mutunci a ciki ko rashin wato ainihin kunya a ciki duk idan ya kubuta daga wannan kuma ba a tozata lokacin sallah ba lokacin sallah yayi sai a tsaya a yi sallah ba a tozarta lokacin sallah a ce to za mu haɗa tsakanin azhar da la'asar ko magriba da isha'i sannan irin waɗannan bukunkuna ya zama babu rawa a ciki duk abin da yake rawa ne a ciki to rashin kunya ne da rashin mutunci addinin musulunci baya goyon bayan irin wannan bal addinin musulunci ma yana faɗa da ire-iren waɗannan abubuwa idan biki ya cika waɗannan sharaɗai da waɗansu sharaɗai wanda musulunci ya zo da su to babu laifi a yi bikin yayin ɗalibai. To amma abin ban takaicin shi ne bukunkunan yayin ɗalibai ku ɗibo ta da faɗi tun daga a mataki na jami'a da waɗanda suke ko dai ‘yan digiri ne ko ‘yan masters ko ‘yan PhD ne ko wane ne ma dai har matakai na secondary har matakai na primary to ga kuma abubuwa na ɓanna nan suna bayyana a ciki da yawa. Abu na farko za ka samu akwai almubazzaranci da yawa akwai wuce wuri, wurin salwantar da dukiya, wurin ababen ci ko ababen sha, ko kuma wurin shirya yadda za a yi wannan bikin, sai a salwantar da dukiyar da yake babu bukatun wannan. Ko wurin kama hall wanda za a yi wannan, sai a salwantar da dukiya, a kuma decorating ɗin wannan hall ɗin, ko kuma irin musaraha ɗin nan, irin wuraren shakata wannan da ake yi waɗanda yake ana ɗan zuwa ɗan shakata, wurin da za ga an ɗan tattali irin kayayyakin wasan yara da waye da fulawoyi wani lokaci ma da ɗan wuri ruwa haka da za a shiga a yi wanka ana kiran shi mustaraha sai a je a kama irin wannan wurin sai a salwantar da dukiya mai yawa to idan ya zama taron yayan ɗalibai ya faɗa cikin irin wannan almabazzarancin to ya zama haramu domin Allah subhanahu wataala yana cewa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku yi banna domin Allah baya son mabannata masu yin banna sannan a wata aya Allah ya ce wala tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci ƴan uwan shedanu ne wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi kuma shedan ya kafirce mu ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiga da mu daga cikin munkarat ababen ki da shari'a ta zo ta yi Allah waje da su kuma yana faruwa a cikin ire-iren waɗannan bukunkuna da muke yi shine kaga an zo biki an sa kiɗa da waƙa an zo biki an sa kiɗa da waƙa kana dosowa wurin taron bikin yayan ɗalibai abin da za ka fara ji shine kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ko kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na zamani irin waɗannan 'yan kuma Hausa ko kuma na Turawa ko na Filani ko na Hausawa ko na wane ne ma dai sai ka rika jin kiɗe kiɗe na tashi to wannan yana daga cikin ƙofofin haramun domin man kamar wannan ana nuna ma ɗalibai cewa kun gama da wannan matakin to rayuwanku ba za ta ci gaba sai kun haɗa da kiɗa da waƙa saboda yayin da aka je yayi su an haɗa da kiɗa da waƙa sako ake ba su a ƙarshen gama wannan matakin karatun cewa ci gaba da karatunku yana cakuɗe ne da mai da hankalinku akan kiɗa da waka kaga ta kada warwara babu alaƙan ilimi da kiɗa da waka ilimi daban kiɗa da waka daban da haka duk ilimin da aka cakuɗa shi da kiɗa da waka wannan ya zama gurɓataccen ilimi ba zai yi albarka ba to sannan mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yakununna aqwamu min ummati yastahilluna al-shara wal harif sai an samu waɗansu mutane a cikin wannan al'umma za su riƙa halatta zina da kuma alhariri za kuma su halatta shan giya kayan maye kenan da kuma kayan kiɗe kiɗe sun zama na Allah ce ya tahilluna to ya nuna asali a shari'a haramun ne su ne suka zo da ganin daman kansu da son zuciyarsu suke neman su rika halatta wannan me a ciki ai wannan ai yara ne kawai ai ɗan jin daɗi ne ai ɗan minti talatin awa ɗaya awa biyu ne ai na yau kaɗai ai na wane ne to manzon Allah ya bada labari a kanku masu irin wannan gurɓataccen tunanin cewa za a sami ire-iren kuɗin da za su riƙa halarta zina su riƙa halarta alhariri su riƙa halarta kayan maye su riƙa halarta kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe wannan al-Imam al-Bukhari shine ya rawaito a cikin wani zance na sayyidina abdullahi dan mas'udi ya ce lalle kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe yana gadar da munafunci a cikin zuciyar mutum yana gadar da munafunci shi yasa sayyidina abdullahi bin mas'udi idan ya zo faɗin Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi yakan yi rantsuwa da Allah cewa lahawal hadisi shine kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe sai ya yi rantsuwa da Allah akan wannan saboda ya nuna maka cewa wannan abu ne haramun babu wani malami daga cikin malaman musulunci da yadda da wannan yasa shekul islam ibn taymiya a cikin zantuttukansa yake cewa mazhabobi guda hudun nan gabaki daya sun tafi akan cewa kayan kiɗe-kiɗe haramun ne haka nan shekul albani da ya zo yana ta'aliki akan wani littafi yana yana bayani a cikin wani littafi da ya rubuta akwai littafi da ya ma al-imam ibn hazm rabbi al-imam ibn hazm al-zahiri yana daga cikin malaman da suke ganin babu ne in aka yi waka ko aka yi kiɗa. Shekul Albani ya mishi raddi ya rubuta wani littafi ta harimu ala tafaf. Haramcin kayan kiɗe-kiɗe ya kawo mazabobin nan guda hudu da zantuttuka tun daga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da matafiyan malaman musulunci. Ya yi masa raddi raddi na ilimi littafin yana nan duran bai bincika shi zai sami harimu ala tafaf na Shekul Albani. To Shekul Albani ma tabbatar da cewa mazhabobi guda hudu gabaki ɗaya sun yi ittifaqi akan kayan kiɗe-kiɗe haramun. To shi ya sanya dole ne wanda ke ta'amuli da kiɗe-kiɗe wanda ke ta'amuli da kiɗe-kiɗe ya ji tsoron Allah ya kuma tsoraci na- la'anan Allah subhanahu wata'ala a kansa. Domin a cikin hadisi manzon Allah yana cewa sautani mal'unani waɗansu sauti guda biyu tsinannu ne a wurin Allah. yace sauti na farko mizmarun inda ni'imati sarewa da kiɗa da waƙa lokacin ni'ima Allah ya tsine mu wannan kiɗa da waƙa sannan warannatun inda musiba da kururuwa lokacin musiba waɗannan sautoci guda biyu tsinannu ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wanda zai zo taron yayan ɗalibai a sa kiɗa a cashi to da kiɗan da waɗanda suka sa kiɗan fa sun zama tsinannu a wurin Allah نسأل الله السلامة والعافية wannan hadisi ingantacce na da Imam Al-Bazzar ya rawaito shi Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahih Jami' daga cikin ababen ki munkarat da abubuwa na haramun a yayin bikin yayin ɗalibai shine abin da zaka ga waɗansu mata musulmi suna sa kayayyaki na tsaranci ga shi ta sa riga ko ta sa hijabi amma tsirara take saboda komai na ta gayi nan a sarari ko kuma a sa matsatsun kaya ka ga mace ta ɗauki wani t-shirt matsatsi ta sa ko kuma a sami hijabi wannan har masu sa hijabi a makarantunmu ma a nan kusa kusa kusa kusa za ka ga irin wannan ranan da aka gama jarabawa shi kenan sai yarinya ta zo da hijabin ta fari tar sai a samu da maza da mata kowa zai zo da mata haka za a yi ta zazzane mata jikinta wani a kan nonanta zai zana, wani a ɗuwawunta zai zana, wani a kwikinta zai zana. Idan ka kalli social media a waɗannan kwanaki cikin kwana bakwai ɗin nan, ni dai na ga waɗannan bukunkunan ya fi guda shida. Waɗannan bukunkunan wanda na gani a social media, ana kama wata ana mata kaza, wata mace ɗaya ne na ga ana waɗansu maza na kama ta suna mata wannan tana ko bari tana zaki tana kaza tana kaza tana kaza. To haka za ka ga an zo da hijabi ko ka ga namiji ya zo da shaddin shi mai kyau ko ya zo da shaddan shi mai kyau haka nan za a je a zazzane ta saboda tsaban kwarewa wurin goyon bayan shedan da aikin shedan to wannan al'amari haramun ne jama'a musulmi wani lokaci kuma duk in an gama wannan sai kuma a ta daukan hotuna ana tura ma duniya ga wata mace tsarara ga wata mace daga ita sai t-shirt ga wata mace daga ita sai kaza ga wata mace ana rungume ta ana zuzzana mata abu a cikin jikinta sai kuma ai hotuna sai a tura duniya to sharri akan sharri ne kenan jama'a musulmi Allah ka shirya da mu bayan Allah subhanahu wataala ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku yi tabarruji tabarruji irin na jahiliyan farko wa'annan abubuwan su ne tajin jahiliyan farko rashin mutunci rashin kunya rashin sanin kiman kai da irin darajar da Allah ya maka daga cikin ababe na ƙi ababe na haramun da ake yin su gurin bukunkuna na yayan ɗalibai shine yadda akan ɓata dare wani lokaci waɗansu sai su ce ko bikinsu ƙarfe tara na dare ma za a fara da haka ko dai a ce till down sai an kai asubahi ana yi ko kuma za a kai ƙarfe sha biyu ƙarfe sha ɗaya kuma za a ga an haɗu da maza da mata musamman waɗannan 'yan jami'o'i kenan a cikin jami'ar za a samu hall za a fara biki ƙarfe tara na dare daga nan kuma duk abin da ka duk abin da ka gani ka kai mamaki a wurin za a yi shaye-shaye a wurin za a yi zinace-zinace a wurin iskancin da ba a yi ba sai dai wanda Allah bai sa ta gani ba To sannan kuma wannan sai ya haifar da wani sharri na gaba, shi ne za a je a kwanta kuma ba za a iya tashi a yi sallan asubahi ba. Sharri akan sharri, fitina akan fitina, wannan yana daga cikin abubuwa na haramun Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu. Ya ‘yan uwa mu sani cewa fa duk abin da za a yi a duniya in da sai ya tozarta wani farilla daga cikin farillan Allah, ko wani wajibi daga cikin wajiban da Allah ya ɗora mana, to wannan abun haramun ne a shar'anci jama'a musulmi. kuma wannan yana taimakawa wurin Allah ya fushi da al'umma ya ƙi ƙara musu ni'ima daga cikin ni'imomi. Sai dai irin ɗalibai sai ka gama firamare yanzu kana son ka je sakandare, kai ɗan sakandare kana son ka je jami'a, kai ɗan jami'a kana son ka samu aiki. To sai kuma ka zo ka tangare ma Allah, kai faɗa da umarnin Allah, kai mu baya ga shaiɗan, sannan kuma sai ka cewa kana neman ka samu albarkan abin da kai. Haka nan za ka zauna cikin wahala da kunci. Allah ya kyauta. Sannan cikin waɗannan bid'o'i ko kuma in ce cikin abubuwa na haramun wanda ake yin su a bukunkuna na yayin ɗalibai shine kwaikwayon duk wani abin da yake al'ada ne na kafirai kalmomi ne akwai waɗansu kalmomi na kafirai ne ba na musulmi ba ne ko ko waɗansu yanayin shiga ne akwai shigan da yake ba na musulmi ba ne na kafirai ne a irin wannan babin har malamai kamar allajinatul da'ima ta tabbatar da haramcin irin wannan gawon ɗin da ɗalibai suke sawa idan za su yi tafarni. Irin waɗannan kayayyaki suka ce kayan coci ne, kaya ne na coci. Duk da ke wallahu alam, wallahu alam, duniya ta karɓe ta ta karɓi wannan yanzu a matsayin wani mataki na ilimi. Wallahu alam, ila ya iya zama halal, amma asalin shi kowa san coci irin wannan gawon ɗin da ake sawa. fastoci da fada-fada sun suke sa irin waɗannan. Me ya shigo mana da shi cikin musulunci? Duk da kasancewar shi kai shi karan kan shi al'alƙabul ilmiya irin waɗannan laƙabba, laƙubba na ilimi da yanzu aka ƙirƙiro duk asali daga kafirai. A ce wani shi ne dakta, wani shi ne farfesa, wani shi ne kaza. Duk ba ta da musulunci ba ne. Sai sa wani babban malami a Sheikh Bakar Abu Zaid ya yi wani littafi tazribul alqatil ilmiya cewa duk waɗannan daga yammacin duniya aka kawo mana mu a cikin musulunci mun san mufti mun san al'allama mun san ashekh mun san kaza mun san kaza to amma sai aka kawo mana su ko kuma duniya yanzu ta karbe su to ne yi wakili shi yasa yanzu garuruwan musulmi suka yi da irin waɗannan gamsan amma ni ina matsalancin kyamun shi ba na san shi ko da Allah ba wallahi ba na san shi kuma ba na ganin burgewa a cikinsa. Me ya burgewa? Abin da ƙwaƙwalwanka ta riƙe zuciyanka ya tattace, a nan ne daraja take. Ba a sa ta rigan banza irin na kafirai ba. A irin wannan babin akwai tafi. Malamai sun yi saɓani akan tafi. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin tafi haramun ne saboda ya fi kwaikwayon ɗabi'an kafirai. Waɗansu malamai suna ganin halaffi ne. in dai abadin karfafawa ne tunda babu wani nafi karar da yazo ce tafi haramun ne to shikenan ba za mu ce haramun bane in abadin karfafawa ne a jiki na dalibai ko makamantan wannan wannan shine mafi rinjayen malamai amma irin su al'allama bin ba su sun tafi akan cewa haramun ne amma al'allama bin usaini shi ya ce ba haramun bane yin tafi in dai saboda karfafa ko wani abu kama da haka waɗansu daga cikin malamai sosai malaman saudiya da malamin misra sun tafi akan cewa halafi ala ayi hal waɗannan na daga cikin matsalolin da su malaman suka yi saɓani a kai to amma duk abin da yake tadan kafirai to an nisance shi sannan mu sani a ƙarshe cewa fa abin da ya waje ba akan kowane musulmi da iyaye da malamai masu karantarwa da ɗaliban mun riko da alƙiyam koyarwar musulunci a babin imani a babin ɗabi'a a babin mu'amala mu sani cewa wannan riko da gaskiyar ita ce sababin albarka a rayuwa ita ce sababin albarka a cikin ilimin da ka samu ita ce sababin cin nasararka a duniya da lahira. Mu sani cewa duk lokacin da aka ɗebe mu mutum riƙo da addini, to an haramta musu dukkan alkhairi na duniya da na lahira. ‘Ya'yan wani musulmi, Allah maɗaukar sarki ya shiryatar da mu, ya shiryatar da ‘ya'yanmu, ya shiryatar da malamai masu karantarwa, ya shiryatar da makarantunmu, ya ɗora mu akan tabbatacciyar hanya mai kakkiya ta addinin musulunci. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Akwai wadansu ƴan uwa da suka nemi sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai wani aminin mu wanda muke tare da shi mutumin kirki kuma malami ne. Ya tashi kawai rana ɗaya ya nemi gani ya rasa. Ya nemi ganinsa ya rasa jama'a musulmi. kullum ga yana ana ta faɗi ta shi ne ba shi shika shi ne ba shi aifanta shi ne ba shi guri kaza shi ne ba shi guri kaza gani ya tafi don Allah kuma sanya shi a cikin addu'a muna fatan Allah ya buɗe masa idansa Allah ya gaggauta dawo masa da ganinsa cikin fadalansa da sauran musulmi waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين